الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اختار الله تعالى لنبيه خيار الأمم ليكونوا له أتباعاً واختار له خيار الرجال ليكونوا له أصحابا واختار له خيار النساء ليكن له أزواجا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن حكمة الله تعالى أن اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم نساء طاهرات كن مسابح الدجى مؤمنين وحديثنا اليوم إن شاء الله عن علم من أعلام الهدى وزوجة وفية من أمهات المؤمنين وهي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس القرشية رضي الله تعالى عنها لقد ولدت رضي الله عنها في مكة المكرمة ونشأت في بيت عز وشرف وكانت من السابقين الأوائل إلى الإسلام إذ أسلمت هي وزوجها الأول السكران بن عمرو رضي الله تعالى عنه وتحملا معا أذى المشركين في مكة ولقد هاجرت مع زوجها الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة فرارا بدينها رضي الله سابرة محتسبة وبعد عودها إلى مكة توفي زوجها السكران بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه وبقيت أرملة كبيرة السن ولديها ستة أبناء وكان زوجها وكان زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها فقد كان الرحيل السيدة خديجة رضي الله عنها مثير أحزان كبرى في بيت النبوة وخاصة أن رحيلها تزامن مع رحيل عمه أبي طالب حتى سمي هذا العام بعام الحزن وفي هذا الجو المعتم جاءت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله تعالى عنها امرأة أثمان وهي رفيقة سودة في الحجرة إلى الحبشة تقتره على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج سوداه لتقوم على رعاية المنزل بعد وفاة أم المؤمنين خديجة فتم الزواج المبارك في شهر رمضان سنة عشر من البعثة النبوية فقد كانت نعم السكن والنسير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة دقيقة من الدعوة وانفردت بصحبته رضي الله تعالى عنها وانفردت بصحبته وحدها نحو ثلاث سنين حتى دخل بعائشة رضي الله عنها بعد الحجرة إلى المدينة وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبصحبته أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى المدينة زوجه سودة وبناته في مكة وبعد ذلك بعث صلى الله عليه وسلم من منزله زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وكانت رقية قد هاجر بها زوجها أثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك وحبس أبو العاص بن الربيع امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وكانت سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها كريمة معطاءة لا ترد السائل وقد أرسل إليها الخطاب رضي الله عنه يوما غرارة مملوءة بالدراهم فاستغربت وقالت أفي غرارة مثل التمر ففرقتها كلها على المساكين والفقراء وكانت سودة مرحة تدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وتضحكه روى ابن سعد أن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله قال قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلفك يا رسول الله البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم تقصد من طول الركوع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضحكه الأحيان بالأشياء رضي الله وتبارك وت... رضي الله وت... تبارك وتعالى عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بخزيرة طبختها له فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها قلت لها كلي يا سودة فأبت فقلت لها لتأكلن أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع فخذه لها وقال لسودة التخي وجهها فلطقت وجهي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث أخرجه أبو يعلى وأبو بكر البزار عباد الله اشتهرت سودة بنت زمعة رضي الله برجاحة عقلها وحكمتها وإيثارها حب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبعث يوم القيامة زوجة من زوجاته ومن ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بالله عليك لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا لنسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها يومها وليلتها غير أن السودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم بإسناده أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة من سودة من سودة بنت زمعة من امرأة فيها جدة قال ابن الأثير عليه رحمة الله كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها ومن المناقب العظيمة لسودة رضي الله تعالى عنها لم تحج بعد صلى الله عليه وسلم ولزمت بيتها حتى توفاها الله سبحانه وتعالى فكانت تقول لا أحج بعدها أبدا وتقول أيضا حجت حجزت واعتمرت فأنا أقر في بيتي كما أمرني الله عز وجل وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحججن, يحججن كلها إلا سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما قالتا لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفيت سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها سنة أربع وخمسين بعد الهجرة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني بالذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا سؤال بركة وانا itace gwano daga cikin khutubobi da muke gabatarwa akan ummahatul mu'minin ba ta yi manzan Allah ɗayan muminai Allah ya ƙara musu yarda wannan ita ce khutuba ta uku a yadda abin ya kamata ya kasance wannan ita ya kamata ta zo a ta biyu amma mun jinkirta ta ne mun gabatar da wancan saboda falala tana na isha Allah ya ƙara mata yarda yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan saudatu bintu zama Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yarda a gare ta dattijuwar arziki kenan yan uwana masu albarka lalle Allah maɗaukakin sarki ya zaɓarwa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafi alkhairin al'ummai da suka wuce a bayan ƙasa domin su kasance su ne mabiya a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa wa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafiya alkhairan aba a abokan zahabban da za su taimake shi ya zaɓa wa annabinsa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafiya alkhairan mataye don su kasance matayen da za su na tare da shi sallallahu alaihi wasallam wannan falala ce daga Allah maɗaukakin sarki lalle Allah maɗaukakin sarki ma'abocin falala ne mai girma daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tsarkakan mataye waɗanda suka kasance fitilu ne masu haska duhu wanda suka kasance iyaye ne ga muminai gaba ɗaya kwata shi sa a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne game da ɗaya daga cikin waɗancan fitilu masu albarka su ne matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma sauda bintu zama'a بنت قيس بن قيس ابن عبد شمس القرشية الله كرمت wannan mace mai tarin albarka an haife ta ne a garin makka sannan ta taso a gida na girma da mutunci ta kasance daga cikin marigayen farko da suka karɓi addinin musulunci tun addinin musulunci yana da zafi tun shigan musulunci abu ne mai tsauri kwarai da gaske game da ma'abocinsa lokacin da ake cutar da mutane lokacin da ake azabtar da mutane lokacin da wani lokaci ake kashe mutane a wannan lokaci sauda bintu zam'a ta karɓi addinin musulunci ita da mijinta mai suna as-sakaran ibn amr Allah ya ƙara masa yarda tare suka ɗauki dukkanin cutarwa da wahalhalu da suka fuskanta daga mushirkan makka balma tana ɗaya daga cikin wanda ta yi hijira ita da mijinta zuwa garin habasha waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa domin su je wajen najashi a karo na biyu ya kuma gaya musu cewa a wancan gari na habasha akwai wani sarki ba musulmi ba ne amma la yuzlamu indahu ahad baya yadda a zalunci wani a inda yake ba musulmi ba ne amma shi ba a zalunci a wajensa nan kuma garin maka ya yi zafi addini ya yi kunci musulmi ana farautarsa kamar yadda ake farauta abin a farauta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura su can to ita sauda a lokacin ita da mijinta sakaran suna ɗaya daga cikin wanda suka kasance a cikin waccan tawaga mai albarka mai girma wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura zuwa garin habasha domin gudu da addinin su domin gudu da mutuncin su suna masu neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna masu haƙuri da juriya game da abin da zai same su bayan dawowarta zuwa garin makka da ita da wasu tsirari sai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mijinta rasuwa saboda haka sai ta kasance saboda haka gashi kuma shekaru sun ja mata tana da kusan 'ya'ya guda shida a lokacin da wannan mijina ta guda ɗaya da ta aura gashi nan ya rasu gashi nan ya batta da 'ya'ya to a lokacin kuma ya dace da lokacin da uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu gaba daya nana Khadija Allah ƙara mata yarda ita ma Allah ya dauki kayarsa a lokacin tafiyar nana Khadija ya kasance abu mai nauyi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada kuma ta ita kadai ce a lokacin ba ta da kishiya to tafiyarta sai ya haifar da samuwar wani wawa keken giɓi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifar da damuwa mai tarin yawa musamman abin kuma ya yi kilashin ya zo daidai lokacin da baffansa abu talib wanda ke ba shi kariya yake hana cutayensa duk hakan ya faru a lokaci guda ga mutuwar na na khadija ga mutuwar abu talib sauraka wannan shekarar ake kiranta da amul huzni shekara ce ta damuwa shekara ta bakin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinci kansa a ciki to a wannan lokaci ne ɗaya daga cikin matayen sahabbai mai suna khawlatu bintu hakimin as-sulamiya Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda wannan mace mai albarka tana ɗaya daga cikin wanda suka yi tafiya ita da sauda a lokacin da aka hijira zuwa habasha ma'ana abokiyarta ce ƙawarta ce tare suka yi tafiya can kaga tana da alaƙa da ita saboda haka da ta ga matar usman ɗan marhu'um ce da ta ga halin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ciki ita da kanta ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah naga irin halin da kake ciki na damuwa tun Khadija annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya girgiza kai yace ummul iyal wa rabbatul bait uwar iyali kenan mai kula da gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tuno da ita tace me zai hana ya rasulullahi ka aure annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me kike gani game da haka tace ya rasulullah idan budurwa kake so akwai Aisha yar gidan mafi soyuwar mutane a gare ka shine Abubakar ina baka shawara ka aure ta idan kuma bazawara ce akwai babbar mace mai mutunci kamanniya ita ce sauda bintu zam'a Allah ya ƙara mata yarda annabi tsira ki mata magana saboda haka ita haula ita ce ta je wajen sauda bintu zama Allah ƙara mata yarda ta gaya mata ta ce shin kin san ɗimbin albarka da alkhairin da ke tunkara ki kuwa ta ce ban sani ba ta ce to manzon Allah ya turo ni ina masa aurenki sallallahu alaihi wa sallam ta ce wa dittu zalika zan so haka kuwa da gaske ta ce da gaske ta ce ga mahaifina can je ki gaya masa haula ta je ta samu mahaifin sauda ce masa bayani ce Muhammad ibn Abdullah sallallahu Alaihi wasallam shi ya turo ni na nema masa auren sauda ya ce da gaske ya ce kuf'un karimun tsara mai girma wanda ya dace iri mai albarka kenan da ya kamata haɗa zuriya da shi din da a lokacin shi ba musulmi ba ne ya ce kirawo min ita mai mutuniyar take ta ce sai ta yadda ya ce kirawo min ita ƙawarki ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo neman aurenki me ke gani ta ce na yadda saboda haka a takaice takaice muku aure ya ɗauru tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan mata mai albarka sauda bintu zam'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda auren ya faru ne a shekara ta goma bayan hijira a watan ramadana kaga ana shekara uku za ka saura shekara uku a hijira kenan a watan ramadana wannan auren ya tabbata mai albarka shi isa zama ita ma sai da ta shekara uku da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita kadai daga ita sai shi yadda muka bada labari game da na khadija ita shekarar nata da yawa to ita ma sauda ta more sai da ta shekara uku da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan hijira sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da nana aisha bayan nana aisha kuma da shekara biyu sannan sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri hafsa bintu umar bayan mutuwar mijinta to kaga alal kalla ta yi kusan shekara biyar shekara uku ita kadai shekara biyu ita da nana aisha sannan aka auri hafsa ita ce ta uku suka ci gaba da zama tare Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin makka ya koma garin madina kun san yadda hijirar ta kasance hijira ce da aka yi ta a ɓoye a rarrufe saboda ya Allah sallallahu alaihi wasallam sun sa raƙuma ɗari ga wanda ya kawo shi hayyan au mayyita a raye ko a mace da shi da sayar na abubakar siddiq duk wanda ya kawo ɗaya daga cikinsu a bashi raƙumi ɗari ɗari to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin makka a ɓoye shi da sahabinsa sayar na abubakar siddiq zuwa garin makka zuwa garin madina to shi sa duk iyalansa ya bar su anan a garin makka ya bar ita sauda ya bar su fatima su zainab su ruqayya da su duk su ummu kulthum duk annabi ya bar su anan da zainab duk annabi ya bar su a garin a garin makka to bayan annabi ya je ya zauna a gidan abu sai ya kirawo bararran bawansa zaid bin harifa da abu rafi'in ya ba su raƙuma guda biyu da kuɗi dirhami 500 ce ku tafi garin makka ku je ku to min da iyalina saboda haka suka tafi suka je suka taho da sauda iyalinsa kenan da fatima da kuma ummu kulfum a lokacin ita ruqayya sun riga sun yi hijira da ita sun yi hijira da ita da mijinta sayyidina usman Allah ya kara musu yarda sai zainab ita ce Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda ita mijinta abul as ibn rabi shine ya rike ta yana ta tawa dan shi mushriki ne a lokacin bai barta ta taho a lokacin ba sai daga baya da aka yi yaƙi aka kama shi to annabi ya ce zan sake ka amma in ka je za ka turo min yata ya ce na yadda annabi ya sake shi ya koma gida kuma ya sako ya bar yar gidan mazan Allah tsira da gidan mahaifinta sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ya zo karɓa addinin musulunci annabi ya ce kuma gidan mijinki shikenan ɗan uwana masu albarka wannan mata mai albarka mai girma saudatu binti zama lalle ta koyar da mataye na duniya gaba ɗaya musamman musulmi darussa kala-kala kyawawan ɗabi'u da halaye da yadda ake mutunta miji da yadda ake karrama shi daga cikin halayenta mata ce mai kyauta mata ce mai bayarwa mata ce da aka ce ba ta mai da mai roƙe ya take da shi ta bashi Allah ya ƙara mata yarda wata rana Umar dan Khattabi Allah ya ƙara masa yarda kun san sayyidina Umar lokacin sa duk wani mutum wanda yawa musulunci hidima a baya duk wanda yake da wata kima da daraja a musulunci wallahi sayyidina Usman yan uwa haka sayyidina Umar haka ya sa musu albashi mai nauyi duk wata ake dauka akai wa mutum ko duk lokaci bayan lokaci haka za a dauka akai wa mutum matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka yake daukar kuɗi ya kai wannan akai wancan akai wancan Allah ya ƙara masa yarda wata rana an kawo mata wata jaka cike da dirhamai ta kalla ta ce yanzu duk wannan dirhami ne a ciki sai ka ce dabino saboda yawansa ta bata mamaki ta kira bai wata ta ce zaki tara min mabukata sai wallahi duk tarabar da su ko ɗaya ba ta rage duka tarabar da su Allah ya ƙara mata yarda wannan mata mai albarka daga cikin abin shine mace ce mai barkwanci mace ce da take sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nishadi takan ba annabi dariya lokaci zuwa lokaci wata rana ta ce ya rasulullah wallahi je da daddare ai na ji a jikina na bi ka sallah sallar dare annabi ya tashi kawai sai ta yi kabbara ta bi ta ce ya rasulullah ai na ji a jikina jiya ya ce saboda me ya faru ta ce ai da kai wata ruku'u sai da rike hanci na saura kaɗan jini ya zubo saboda daɗewarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi dariya wannan ɗabi'a ta ce malamai suka ce daga cikin abin da aka hikato daga rita mace ce mai barkwanci ta ɗantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takan ba shi nishaɗi lokaci zuwa lokaci tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nana isha Allah ya ƙara mata yarda take ba da labari ta ce wata rana na yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani abinci wanda ake kira alkhazira ana yin sa ne da gari da nama sai mai a yi romansa ta ce ne manzan Allah sallallahu Alaihi wannan farfesu na kawo masa suna tare da sauda sai na zo na ajiye abincin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune tsakanina da ita annabi yana tsakiyar mu nan ga sauda nan ga nana isha Allah ya kara musu yarda nana aisha ta ce sai na ce da sauda ci abinci ya sauda sauda ta ce ba zan ci ba na ce ki ci ta ce ba zan ci ba wasa ku duba sauda ta haifi na aisha amma ta ce in ba ki ci ba wallahi zan sa hannuna a cikin roman nan na shafa daidai ki na aisha ku ta sa hannunta a cikin roman nan ta shafa wa na sauda annabi ya sa dariya sallallahu alaihi wasallam wasa ku duba kishiyarta ce kuma ta haife ta amma bata dauka da zafi ba wasa ake da dariya da barkwanci annabi yana wajen da ya dariya sai ya sa cinyarsa sai ya tokare na na'isha kar ta gudu ya ce ke ma sa hannunki kirama ta sa hannunta a cikin wannan roman ita ma ta shafa mata annabi ya ƙara yin dariya sallallahu alaihi wasallam wannan afar al'imamu abu ya ala ya fitar da shi da abubakar bazzar allah maɗaukakin sarki musu rahama yan uwana masu albarka rinjayen hankalin wannan mata mai albarka da hikimarta da abin da aka hikaito daga gare ta na fifita san annabi sallallahu alaihi wasallam akan san zuciyarta akan ruɗin shaidan da da yawa daga cikin matayenmu na yanzu suka kasa ganewa shine ta yarda ta sadaukar da jin daɗinta don ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna Malam Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito hadisi wanda imamu turmuzi ya fitar da shi ya ce na na sauda ta ji tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya sakinta mai dalili saboda shekarunta sun ja ta girma da yawa irin matan da zaka ce ko sun daina haihuwa ko abin da ya kama da haka ga kuma na na aisha ta zo gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana yare sallallahu alaihi wasallam annabi baya so ya rike ta ya kasance ta ga bambanci annabi ta ga alamun take-taken annabi kamar yana so ya raba da ita wata rana ita da kanta ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah na fahimci kuma ta ce ya rasulullah dan Allah kada a sake ni kada a rabu da ni ka rike ni kwanaki na ranakuna da ake rabawa tsakanin mace da mace na wani ɗauka na bana na isha ta ce na ɗauki nawa na ba wa na isha ni dai in tashi a ran lahi na na saudat Allah ya ƙara mata yarda ta faɗa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya amince kuma ta ci gaba da zama a matsayin matansa malamai suka ce shine Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wacce take gata nan ana karanta ta har zuwa ranar tashin alkiyama kuma hukunci ne tabbatacce a kanka a kaina akan duk wani duk ragowar musulmi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraban fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha idan mace ta ji tsoron bijirewar mijinta ko kau da kai ta ga alama mijinta ya fara gajiya da ita kai dai rabu da zuciya kawai kai dai rabu da ɗan adam kawai abinda kake ɗauki kake haba-haba kake nan nan da shi wata rana shi za ka ga yanzu ya fara fita daga ranka idan mace ta fahimci to babu laifi tsakanin namijin da mace su zauna su yi sulhu tsakaninsu Allah ya ce wa sulhu khairun sulhu alkhairi ne ita ta yadda ta sauka ta haƙura da wasu daga cikin haƙoƙinta na wajibi mijin nata ya ci gaba da zama da ita ta zauna a ƙarƙashinsa ne domin ta ci gaba da kula da 'ya'yanta da tarbiyyarsu mai yiwa abin da ya shafa kwanciyar aure ko abin da ya kama daka ba ta da buƙatar wannan babu laifi ko a yanzu idan mace ta ga wani abu na juya baya daga mijinta ta ga alamun yana so ya rabu da ita ta wata hanya to za ta iya zama ta ce to ni yanzu ba dai daga yanzu ka kare min kayan sawa zan rika yi wa kaina ba dai ciyarwa ba ne na faɗa ce daga yanzu sau ukun da ni zan rika ci da kaina ni dai kawai ina ƙarƙashin igiya kamata ka ci yan uwa babu laifi in ta yarda da shi kenan ba komai da yawa daga ciki abinda mataye suka kasa fahimta kenan abinda da yawa daga cikin mataye suka kasa ganewa kenan dalili shine saboda da yawa yan uwa yanzu matayen mafi yawa suna rayuwa ne a hanyar da bature yake so su rayu ba hanyar da Allah yake so su rayu ba galibi ana tunkuɗo mana wasu irin tunaninnika masu ruguza al'umma wallahi al'umma malam bahaushe nan da shekara 20 ko 30 ina tausaya mana irin abubuwan da ake tunkuɗo mana na tunane-tunane ake ɗau mazajen ma ana nuna mutane cewa mace fa ba baiwa ba ce haka ne mace ba baiwa ba ce mace abar mutuntawa ce da girmamawa ana nuna musu cewa lalle mace ta tashi ta kwaci 'yancin kanta wasu ma suna gaya wa mata cewa gwanda ki zauna babu aure da ki zauna ƙarshen namiji irin waɗannan tunanin nukan da yawa suna hurewa mata yan mukulli har suna ɗauka ita da namiji wata musharaka ce ta 50-50 kawai ina da kashi hamsin kana da kashi hamsin ba wanda ya fi wani to ku kalli irin wannan tabhiya irin sacrifice nana na saudat Allah ya ƙara mata yarda tadda za ta fana na sauda a ranar tashin alkiyama za ta tashi a cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda manzan Allah yake ita ma tana nan don Allah akwai martabar da ya fi wannan ka nuna man mace in dai ba matar annabi Muhammad bace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waye sai je wannan wajen amma za ta je saboda wannan biyayya da ta shine abin da ya kamata matayen musu fahimta a yanzu Allah subhanahu wataala ya samu dace ‘yan uwana masu albarka na na aisha Allah ya ƙara mata yarda ta fitar da hadisi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da ya niyyar tafiya yakan yi ƙuri'a ne tsakanin matayensa duk wacce ƙuri'ar ta ta faɗo to tafiyar za a yi tare da ita ne saboda adalci irin nasa ba zaɓa yake ba ya ce mai ɗakin gabas zai tafiya da ita a'a ƙuri'a ake zai tara sa a ƙuri'a duk wacce ta ɗauko daidai to kowace ce da ita za a tafiya nan sannan ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba wa matayensa kwanaki daidai wa daida baya bambanta wata da wata duk sanda annabi yake wa mace baya bambanta ta da yar uwarta daidai yake raba musu kwanaki ta ce sai dai saudatu bintu zam'a ita ce annabi baya raba kwana da ita saboda ita ta sadaukar ta ba wata na na'isha Allah ya kara mata yarda ta yi haka ne kuma don ta fifita soyayyar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan san zuciyarta na na'isha ta kasance tana girmama na sauda har tana cewa wallahi a duniya ban ga wata mace da nake so na kasance a irin ɗabi'arta da hanyarta ta rayuwa ba kamar na na sauda ta baga babban misali a wajen ƙoƙarin tabbata a gidan mijinta a wajen ɗabbaka ayar alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙarna fi buyuti kunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a cikin gidajenku kada ku rinka fita irin fitar mutane ko lokacin jahiliya ta ce tun da ta yi hajji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana tare ta ce ba ta ƙara yin wani aikin ta ce ta zaɓi ta zauna a gida kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya musu umarni wa ƙarna fi buyutikunna duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu bayansa sun ci gaba da zuwa aikin hajji banda su su biyu da ita sauda da kuma zainab bintu jahshin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda su su biyun gaba ɗaya suka ce لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وتدبى da za mu hauta bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malamai suka ce sauda bintu zam'a ta zauna a cikin gida kusan shekara arba'in ba tare da fita ba tana cikin gida kawai ba inda za ta je saboda ayar hijabi ayar hijabi wannan aya ita ce da yawa daga cikin mu musulmi yanzu muka kasa fahimtar ta wa karna fi buyutikun wannan fa maganar Allah ce Allah ya ce wa karna ku zauna a cikin gidajenku idan ba fita ta zama to dole ba ba bukata zuwa asibiti neman ilimi wani abin da ya shafi ziyarar yan uwa ko abin da ya kama da haka wannan dallar ruwa ce sai mace ta je amma yanzu yadda ake kilashin a kan titi tsakanin maza da mata waye namijin waye mace namiji ya fita mace ma ta fita wannan na ɗaya daga cikin abin da zai sa dawo ga daidai a cikin zamantakewar da wahala idan barnaku ba su ta faruwa tsakaninmu ba saboda mun ki ɗabbaka maganar Allah maɗaukakin sarki game da zamantakewar mu ta aure na na da Allah ya ƙara mata yarda ta yi wa fati a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin khalifa ma'auya dan abi safiyan Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda Allah subhanahu wata'ala ya kara mata yarda don nasu Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka a rayuwa ya sa mu gama da duniya lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka yan uwa zaɓuɓɓuka da suke tun karo mu Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya a gama lafiya dukkanin mugayen shiri da mugayen tanade-tanade da wasu bargurbi suke daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki kada ya ba su sa'a Allah kada ya ba su nasara Allah ya daƙile ƙoƙarinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa mafiya kyawu da siffofinsa mafiya kyawu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari wanda suke son mu muke son su suke mana fatan alkhairi muke musu fatan alkhairi Allah ka ba su mashawarta na gari mu ma Allah maɗaukakin sarki ya gyara halayenmu Allah ya gyara ɗabi'unmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila